إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله هذه أحكام مختصرة في شهر شعبان قال ابن حجر رحمه الله تعالى وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام فتح الباري ثانيا فضل شهر شعبان إن الأعمال ترفع فيه إلى الله روى أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم حسنه الألباني ثالثا كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكعبان فإنه كان يصوم شعبان كله رواه البخاري رابعا غفران الذنوب في ليلة النصف من شعبان قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن رواه ابن ماجه وحسنه الألباني خامسا الحكمة من صيام شهر شعبان قال ابن رجب رحمه الله تعالى صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل تمرن على الصيام أو إتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاب النفوس بذلك على طاعة الرحمن سادسا ماذا يصنع السلف في شعبان قال سلمة بن كحيان كان يقال شهر شعبان شهر القرآن وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء وكان عمرو بن قيس الملاعي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرج لقراءة القرآن سابعا كيف يجمع بين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحديث أنه صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان قال ابن باز رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما سامه إلا قليلا أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني والمراد به النهي عن ابتداء السوء بعد النصف وأما من سام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة ثامنا هل يستحب تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم الجواب تخصيص اليوم الموافق للنصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه تاسعا ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان الابن بعض من البدع التي احدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد في فضلها احاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها عاشرا هل يجوز تخصيص ليلة النصف من شهر شعبان بالصلاة والصيام الجواب ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع قال ابن أسيمين رحمه الله تعالى الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة أو بذكر لا أصل له فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف من الشهور الأخرى وقال أيضا صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسنة عاشرا قيام النصف من شعبان قال ابن أسيمين رحمه الله تعالى قيام ليلة النصف من شعبان له ثلاث مراتب أولا أن يكون له عادة في قيام الليل فيفعل في ليلة النصف ما يفعله من غيرها من غير أن يخصها بزيادة فهذا أمر لا بأس به ثانيا أن يصلي في ليلة النصف من شعبان دون غيرها من الليالي فهذا بدعة ثالثا أن يصلي في تلك الليلة صلوات ذات عدد ركعات معلومة يكررها كل عام فهذه المرتبة أشد ابتداعا من المرتبة الثانية وأبعد عن السنة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين صلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على إحسانه وفضله وكرمه ومنه وتوفيقه والصلاة والسلام على أشرة خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله هدب متونا معكو تاشف بياني أكن وتن دمك شقو شيني وتن شعبانا ثورة إرث مشقو وتن رمضانا wannan wata ya yi kama da watan ramadana kasancewarsa muƙaddima ko kasancewarsa magabaci daga shi sai wata wato da ake kira watan ramadan da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da sunnoni da yake ɗabbaƙawa a cikin wannan wata na sha'ban ya zama kamar tarba ne da lale da zuwan watan rahama watan jin kai watan albarka watan alkhairi watan da kullum sai an samu 'yan aljanna akwai hukunce-hukunce da ya kamata musulmi ya shina dangane ga watan sha'aban abu na farko alhafiz ibn hajar asqalani a cikin littafin fathil bari mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha uku ya ce wannan wata an kira shi sha'aban a sha'aban yana nufin wato abin da yake tarwatsatse ko abin da ya faffashe ko ya tsatsage yace abin da yasa aka kira wannan wata da suna haka litashaqubihim fi talabil miyahi laraba sukan watse domin neman ruwa saboda wata ne da ake shiga lokacin zafi da haka sukan watse domin neman ruwa aw fil garati ko kuma dan kai farmaki a gurare daban-daban ba da an ya khuruja shahru rajab al haram bayan wata mai alfarma na sha'ban na rajab ya wuce wanda ba a yaƙi ko faɗa a cikinsa to sai in watan sha'abana ya kama to sai a shiga waɗannan hali guda biyu ko don neman ruwa watsewarsu zuwa ga neman ruwa ko kuma don tarwatsewarsu zuwa ga kai farmaki bayan watan rajab ya wuce wannan shine bayanin da malam ya a cikin littafinsa fathil bari na biyu falalan wannan wata na sha'aban wannan wata yana da falala falalarsa shine a cikin wannan wata ake yin budget ɗin shekara duk abin da zai faru a shekara a ranar sha biyar ga watan sha'abana ake wannan budget din wanda za su mutu wanda za su rayu wanda za su yi arziki wanda za su yi talauci wanda za su yi kuka wanda za su yi dariya wanda za su haifa duk abin da zai faru a wannan shekara a wannan rana ake yin budget ɗinsa da aka ayyukan kuma duk da aka yi na shekara an tattara su gaba ɗaya a rana ake kai su sama domin a saukar da sababbin takaddu a ci gaba da rubutu na lada da na alhaki da aka yace usamatu bin zaidin ya rubuto hadisi yace qultu nace ya rasulullah lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban usamatu bin zaidin ya tambayi manzon Allah yace ya rasulullah ban taba ganin kana yin azumi da yawa a wani wata ba yadda naga ka mai da hankali kana yin azumi da yawa a cikin sha'abana me ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan wata ne da mutane suke gafala a cikin sa domin yana tsakanin Rajab da Ramadan saboda haka mutane ba sa yin shirye-shirye hanjan watan ramadana yasa ba a yin kokari a cikin sha'abana yace to shi yasa ni na shagala da yin azumi na nafila mai yawa a cikin wannan wata na sha'aban sannan yace wannan wata wa huwa shahrun sannan shi wata ne turfa'u fihi a'malu ana ɗauka ayyuka a kai su ila rabbil alamina zuwa ga Allah fa uhibbu da haka nake kaunan an turfa'a amali a ɗaga aiki na wa ana sa'imu ina cikin azumi da haka shi ne dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake shagala da yawan azumi a cikin watan sha'abana azumin nafila domin a ɗaga aikinsa zuwa sama a wannan lokacin da yana azumi na uku annabi yana azumi da yawa a cikin wannan wata domin na aisha ta ci ce lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai kasance ba ya sumu shaharan yana yin azumin wata guda أكثر من شعبان كما شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وترم ما يكن يعزم شعبان ɗin baki ɗayansa kuma ya shiga Ramadana wannan ne ma yasa wasu suke ɗora ma tsofaffi azumin wata uku cewa su yi a Rajab su yi a Sha'abana su yi a Ramadana kaga mutum ya kwana casa'in yana azumi saboda yayi na azumin tsofaffi yayi na samari kuma yayi na duk gari to da haka mutum zai iya yin wata biyu a jere yana azumi yayi sha'abana 60 kuma yayi yayi 60 kenan yayi sha'abana ya kuma yi ramadana amma shi ma sha'aban din an fi so ka dan rage kaɗan ko kai irin na annabi dauda a cikin sa kai yau ka sha gobe kai yau ka sha gobe in ka aika kaya azumi goma sha biyar a cikin watan sha'abana ko kuma ka yi litinin da alhamis ka yi guda takwas kenan ko kuma ka yi sha uku sha hudu sha biyar akalla ka yi kwaya uku kenan ko kuma ka dinga yin ɗaya kana shan kwana biyu akalla kayi guda goma kenan kai ma ka yawaita azumi a cikin watan sha'aban sannan wato na hudu wata ne da ake ɗaukan gafara ake yi mutane gafaran zunubansu a cikin daren nisfu sha'aban a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yattaliqu Allah yakan tsinkayo fi lailatin nisfu min sha'ban a cikin sha biyar ga watan sha'bana Allah yakan tsinkayi duniya fa yaghfiru li jami'i khalqihi Allah ya ce duk wanda suka yi laifi na ya musu amma banda mutum biyu banda wanda yake shirka Allah ya ce a ware mushriki ban masa gafara ba aw mushahinin da wanda suke gaba da kiyayya tsakaninsa da musulmi ba su shirya ba Allah ya ce wannan a basu su kadai ne Allah ba zai wa gafara a cikin daren nisfu sha'aban ba wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani ya hassana shi kuma Ibn Majah ya rawaito shi na biyar hikimar da ta sa ake yin ake son yin azumi a cikin watan sha'abana malam Ibn Rajab ya ba da amsa yace yin azumi a cikin watan sha'abana kamar horar da kai ne da renon kai kafin zuwa Ramadana domin Ramadana ya shigo ka riga ka dan saba da azumi ba za ka ji wahalarsa ba ba za ka ji tsananinsa ba saboda ka riga ka saba don haka sai mutum ya shiga shi a ramadana da daɗin zuciya saboda ya saba yin azumi tun a cikin watan sha'abana azumin ba zai bashi wahala ba idan ramadana ya shigo ita wannan dalilin kenan da yasa aka shar'anta abu biyu yawan karatun qur'ani da kuma yawan azumin nafila a sha'abana domin ramadanan ma dai in ya zo ai abin da ake kenan ai azumi a karanta qur'ani to kaga sai ya zama jiki ya saba kenan na shida magabata mai suke yin wannan wata ya zo arwato daga saha malam salama yake cewa wannan wata na sha'abana ana kiransa watan qur'ani saboda yawan shagala da suke yi da karatun qur'ani wani sai yayi sauka goma duk kwana uku sai ya sauka qur'ani guda daya malam habibu bin abi sabitin yake cewa idan watan sha'abana ya shigo suna kiransa watan alarammomi saboda shagala da ake da yawan karatun qur'ani malam amru bin qais yake cewa idan sha'abana ya shigo sai ya rufe kantinsa na kasuwa sai ya zauna a gida ba abin da yake sai karatun alkur'ani da istighfari na bakwai ya za a haɗa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sha'abana ya zo tsakiya kada ku yi azumi da kuma hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin sha'abana har ya haɗa shi dab da ramadana malam ibnu baz ya bada amsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin sha'abana duka ko kuma ya rage kaɗan da kuma hadisin da ya yi hani ba idan wata ya zo tsakiya na sha'abana kada a yi azumi wanda shan albani ya inganta wannan hadisi ya ce to abinda ake nufi da wannan hani ne da kakka fara azumi bayan sha biyar din ya zama ka fara azumin kafin sha biyar ba wai ka fara daga sha biyar din ka yi gaba ba amma in ka faro tun daga farkon wata to wannan babu laifi ka ci gaba har zuwa ƙarshen wata sannan na takwas shin ana so a keɓance ranar nisfu sha'aban da yin azumi kaɗai akwai waɗanda ba sa azumi sai ƙwaya ɗaya tat a watan nan tunda an ce a rana Allah yake budget na duniya kuma a rana ake gafarta zunubi to wani sai yin azumi gaba ɗaya sai ranar nisfu sha'aban zai azumin sa ƙwaya ɗaya tak sannan kuma a kwana ana sallah mun taɓa yin wata sallah raka'a ɗari ake yi ƙulhuwallahu dubu raka'a ɗari ƙulhuwallahu dubu saboda haka za da an yi isha ake fara ta kowace raka'a ya mata fatiha da kulhu wallahu goma kaga goma goma sau ɗari nawa dubu to haka ake yin wannan sallar to wannan sallar bid'a ce eh da muna yi kafin mu gano bid'a ce inda mu an ce mana abu yana da falala in an yi ana samun lada muna yi daga baya muka ga malaman sun ce wannan hadisin da yace ai sallah raka'a ɗari kulhu wallahu dubu ba shi da inganci sai muka daina mu da ma gaskiya muke nema eh amma ba gaskiya sallar tana da daɗi sai dai kawai hadisi bai inganta ba dole a ajiye ta da wannan sallah da ake yi ranar malamai suka ce ba a yin wannan sallah amma Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yace wannan sallah ta kasu kashi uku ita idan dama ka saba duk dare kana sallah sai nusubu sha'ban ya zo sai kai dama ka saba ba dan nusubu sha'ban din kai ba dama al'adar ka ce kana yi yace wannan babu laifi ce na biyu mutum sai ya ƙi yin sallah ta dare kwata-kwata ba zai ba sai ranar nisuf sha'aban kaɗai yake sallah yace kaga wannan yayi bid'a bid'a ba sallah ce bid'a ba keɓance ta da kawai sai sha biyar za a yi ta yace shine laifinta yace sannan na uku idan wani ya baka adadin wasu raka'o'i yace maka kayi raka'a ɗari qul huwallahu dubu daga nan ba za ka sake yin sallah ba an maka gafara sai wata shekarar ya ce to wannan shi ma ba shi da tabbas ba shi da inganci amma idan sallah ka saba yi har sa'aban din ya shigo nisfu sa'aban ya shigo shi ma kai masa sallah ko kuma azumi kake har nisfu sha'aban din kai domin ai akwai mai sha uku sha hudu sha biyar in kai sha uku sha hudu sha biyar kaga shi ma nisfu sha'aban din ya shigo amma kuma kai ne da niyyar ayyamul bidi da ka sha uku sha hudu sha biyar wannan babu laifi kai sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda kake a kowane wata sai ka hada da nisfu sha'aban din amma ba za a keɓance nisfu sha'aban din shi kadai da yi masa azumi na musamman ko kuma yin sallah ta musamman ba wannan shine a takaice bayanin da malamai suka yi dangane ga abin da ya shafi nisfu sha'aban da kuma watan sha'abana Allah ba mu ikon amfanuwa da duk abin da ke kunshe na alkhairi a cikin wannan wata na sha'abana sai abu na ƙarshe halin da muke ciki na coronavirus wannan abu kamar da shi na shine ishu na duniya ga baki daya kuma an samu maganganu iri-iri wasu su ce abinda malamai suka faɗa za a bi wasu ce abinda jami'an lafiya suka faɗa za a bi wasu kuma su haɗa tsakanin maganganun malamai a inda suka kware kuma su ɗauki na likitoci a inda suka kware muna ga wannan shine hikima na ƙarshen malami ya san Allah ya san qur'ani ya san hadisi ya san fiqhu ya mana bayani me Allah ya ce ai a irin wannan yanayi sai mu ɗauka mai amfani da shi shi kuma likita ƙwararre ya san yadda ake yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa shi ma ya marsa nasa bayanin sai mu ɗauka mu ɗauki bayanan malamai a babin malanta mu ɗauki bayanin ƙwararru a babin ƙwarewarsu malamai sun ce mu imani da ƙaddara abu mai daɗi da mara daɗi in ya zo mana duka daga Allah ne sannan mu ƙudire ko da virus ko ba virus in ajalin mu ya dole za mu mutu sannan na uku mu ci gaba da istighfari da addu'o'i da karatun ƙur'ani Allah ya yi mana wannan domin Allah shi ya halarci ƙwayan virus ita ma ƙwayan virus ɗin baiwa ce tana da Allah da ke juya ta in ya ga dama sai ya kashe ta bata shigo Najeriya ba ko ya kashe ta bata shigo Kano ba ko ya hana ta yaduwa saboda haka mun yi itikadi da wannan cewa Allah mai iko ne akan kowane irin ciwo ya ɗauke mana shi da haka mu koma ga Allah ta hanyar roƙonsa da tuba da istighfari da salatin annabi da hailala duka waɗannan suna ɗauke bala'i da addu'o'i irin na annabawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sannan kuma mu yi biyayya ga matakan da hukumomi suke ɗauka domin daƙile kamuwa da kuma yaɗuwar wannan annoba duk bayanin da gwamnati ta yi cewa a yi kaza a yi kaza a yi haƙuri a yi don da ba don tasowa ba ba za a ce a yi ba kuma an yi ne don abu biyu mai ciwo da mara ciwo yanzu likitoci sun ce mai ciwo ya keɓance kansa mara ciwo ya keɓance kansa me hikima da ke cikin haka saboda shi mai ciwon kada iyada shi ko mara ciwon kada ya ɗauka to idan baka bi shawarwarin da aka ce ba na mai ciwo kada iyada mara ciwo kada ya ɗauka kai da kake da ciwo sai ka shigo cikin jama'a domin na ji wani yana cewa in wannan ciwon ya kama shi ba zai bari ya mutu shi kaɗai ba zai dinga shiga cikin jama'a ya ta tari ya tafi masallaci ya tari ya tafi kasuwa ya tari ya tafi gidan biki ya tari wai saboda in za a mutu ma ya zama wanda za su mutu da yawa to ka shina Allah ya kiyaye ma kar ciwon ya kama ka to amma in ya kama ka yaɗawar da za ka duk wanda ya kamu ya sha wahala to sai Allah ya kama ka da alhaki za ka duk wanda ya je yana da alamar ciwo waɗanda aka faɗa ya tafi asibiti ya je a duba shi a tabbatar lafiyar salau ko a tabbatar yana da ciwo a gaya masa abin da zai yi amma an kace wai bari na yada to duk wanda ya kamu sai Allah ya kama ka kai kuma da baka da ciwo aka ce ga ka'idodin da za a kace ni ba ruwa na ba wani abu ba wani ma ciwon ko kuma ba zai kama ni ba to in ya kama ka ka mutu ba shahada kai ba ganganci kai domin an gaya maka ba a shiga inda ake ciwo kuma ka saba doka annabi ka shiga saboda haka in ya kama ka ba mutuwar shahada kai mutuwar ganganci kai don baka bi shawara da aka ce ba amma an ka bi shawara da aka faɗa sai Allah ya ɗora maka larurar wannan kaddara kenan dan ba za mu je gaban mota mu kwanta ko mu ce Allah kiyaye ba dole ne ka kiyaye kanka ka sha magani ka ci abinci domin Allah ka maka sauki kuma yanzu nake ga wani jawabi da BBC suke yi cewa wannan ciwon ana warkewa duk da ba a gano rigakafi ba ba a gano magani ba amma mutum dubu ɗari da ashirin a duniya sun warke sannan duk wannan abin da muke ta yi na tsorata na tsorata mu mutum biliyan takwas ne a duniya biliyan takwas ne a duniya amma har yanzu wanda suka kamu da cutar nan dubu ɗari biyar ne tana cikin dubu ɗari biyar ɗin nan dubu ɗari da ashirin sun warke dubu ashirin da biyu sun mutu duk wannan magana da ake fa dubu ɗari biyar ne suka kamu da ciwon nan dubu ɗari da ashirin sun warke dubu ashirin da biyu sun mutu kuma ana warkewa ga waɗanda suka warke kun ga shi Allah zai iya ɗauke ciwon ba tare da ko da an samu wannan ba saboda haka bubu dukkan matakan da aka gaya mana na likitoci da suka faɗa mu ba su haɗin kai sannan mu ba wa gwamnati haɗin kai wajen ɗaukar matakai domin daƙile yaɗuwar wannan cuta ko kamuwa da ita sannan mu yi amfani da wannan dama wajen yawaita sadaka an ce mutane su zauna a gida wani ya zauna a gida ba abin da zai ci ba abin da zai sha da haka muke ganin a yi abin da sauran ƙasashe suka yi akwai ƙasar da aka ba duk 'yan ƙasar dala dubu ɗaya to kaga ko dubu ɗari kusan uku kenan da hamsin to yanzu kaga aƙalla talaka yanzu ya ji alat ko da na dubu ɗari ne kaga zai ji daɗin zama a gida ya ba da haɗin kai sosai so sannan kuma a ce kowa unguwarsu zai iya taimakawa wani zai iya sayan buhun shinkafa biyu ya aje ɗaya a gida ya raba makotansa ɗaya ko kwano ɗaya ɗaya ne wani zai iya siyan wake ya raba wani zai iya siyan shinkafa ya raba a dai sauƙaƙa wa mutane zafi da raɗaɗi kuma kowa zai iya kowa da halin da zai iya da abin da zai iya bayarwa yasa muke yaba wa ɗan kasuwa Alhaji Abdulsamad da ya ware miliyan dubu ko muna roƙo hukuma ta amfani da miliyan dubun nan a inda ya dace domin duk wanda ya bada gudunmawa in aka sarrafa ta inda bai dace ba an ci wuta balbal saboda a saka kuɗin nan nasa miliyan dubu ko muna kira duk sauran 'yan kasuwa da kowa da kowa ma kowa ya bada gudunmawa wajen sauƙaƙa wa jama'a mu ga ji jama'a suna ta siyan shinkafa da wake da gero ana tarabawa yadda muke a watan ramadana to mu yi amfani wallahi wannan kadai sai ta Allah ya ɗauke wannan annobar ka ba mutum buhun shinkafa ko rabi ka haɗa mar da wake ka ɗaura masa dubu biyu na siyan mai da magi haba ko kwana nawa aka ce a gida sai ya yi to Allah ya kawo mana sauki Allah ya yi mana wannan musifa sannan mu kiyaye yaɗa jita-jita da yaɗa labarun ƙarya za ka ta ji labarai na ƙarya da masu ba da magani na ciwa-ciwa 'yan damfara masu wato abin nan ba da maganin ƙarya za su ta faɗan labarai na shiririta kada mutum ya biyo irin wannan sannan mu yi ta istighfari da tuba muna fata Allah ya yi mana Allah kuma ya raba mu da waɗannan masifu Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu ya yi mana tashin hankali da masifu Allah ya yi wa dukkan waɗanda suka jarabtu da wannan ciwo wanda ba samu ba kuma Allah ya tsare su Allah mun tuba ka yafe mana ka gafarta mana zunubanmu ka yawaita arziki a gare mu ka kawo mana sauki daga dukkan al'amari Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana tashi mai sallah nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت علاقة باب da kalmar eh rashin yi wa 'ya'ya mata tarbiyya shine babban zaluncin da mutum kuma zai ga sakamakonsa ko shegu aka tara ma kofar gidanka ai yayi shekaru duk waɗannan za su shiga ciki amma tarbiyyar mace da namiji bambancin su mace sai ka gama ilimantar da ita ka gama karantar da ita ka gama koyar da ita ka gama ciyar da ita ka gama shirya ta kamso ne zai ce yana so na in ka yi ne don ka samu wani abu to sai ka gama wahalar kaf sai wani ya ce yana so kuma dole ka ɗauka ka ba wani ka haƙura kai to ina sakamakon wannan wahalar duk da kai in namiji ne misali ka koya masa dama ku dinga tafiya kasuwa ka koya masa tuki ya rage maka wahala ka koya masa yan ayyukanka yana shiga to ita mace duk wahalar da za ka yi gabaki ɗaya a kanta ba a nan duniya za ka samu ba domin wani za ka ba ko kuma ka ba wannan shi ne shi ne daidai ko ta za kuma ka je gurin ka ɗauko na yawa to kaga yanayin da ake yi shine mutane ba sa wa mata adalci a zamanin jahiliya saboda suna ga mace ba za ta iya yaƙi ba mace ba za ta iya tare farmaki ba sannan kuma in abin kunya ya faru a kanta yake faru ta kewa ciki ta tawo da cikin gida ta yaro ta iskancin sama baka sani ba amma wata tana maka iskanci ɗaya ta kama shege ofar gida to sannan kuma akwai waɗanda suke amfani da 'ya'yan nasu suna sa su sana'a karuwanci shi sa na ce wa maharul baghi bazi an soke karuwanci ya zama sana'a wa hulwanil kahin an soke sana'ar bokanci wa samanul kalbi an hana business din sai da karnuka annabi ce waɗannan business din dunnayin su wuta barbare ke ci da za ka sa yarka ko kanwa ku koma ta ka dinga yin karuwanci tana tara ma kuɗi ba wannan kuɗin haramun ne da za ka zo ka kafa bokanci kana mutane bokanci ko kana musu tanjim ko kana musu bokanci ko kana musu arraf ko kai arraf ne ko kahin ne ko munajjim wannan ba sana'a ba ce sannan ko mutum ba zai zo ya dinga siyan karnuka yana kai su inda ake ci yana cin kuɗin ba su waɗannan dai za su iya shiga ƙarƙashin wato